بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar talata ce wadda ke daidai da sha ɗaya ga watan ramadan hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai da ɗaya ga watan septemba shekara ta dubu biyu da tara wannan shi ne kasar na goma sha bakwai daga cikin karatuttukan littafin tahzibu kitab tauhid wa nafar imam al-a'imma al-imam muhammad abubakar ibn ishaq ibn khuzaima allah madaukakin sarki ba fata mai in muka manta ba wannan littafi yana mana bayani dangane da sunaye ne da siffofin Allah waɗanda suka tabbata a cikin alkur'ani da ingantattun hadisai waɗanda mu ahlus sunna muka yarda da su a bisa cewa su ne siffofin Allah na gaskiya waɗanda babu shakka ainihin dangane da su a wani tashi a shafi na saba'in da biyu ko a babu na goma sha shida باب ذكر سنة رابعة مبينة لدي خالقنا ليدي خالقنا عز وجل باب دك بياني أكن أنبت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتو حديثي نهؤ وانك بياني أكن سواء ainihin Allah Ubangijinmu yana da ainihin hannaye. مع البيان أن لله يدين كما أعلمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم بيديه tare da gamsassun bayanai waɗanda ke tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki yana da hannaye guda biyu kamar yadda Allah ya sanar da mu a cikin littafin shi annahu khalaqa adama bi yadayhi cewa ya halicci annabi adam da hannayen shi guda biyu wa kama a'lamana anna lahu yadayn kuma kamar da Allah ba mu labari cewa yana da hannaye guda biyu mabsuqatayn waɗanda ya shimfiɗa su yunfiqu kaifa yasha yana ciyarwa yana azurtawa ga yadda ya so da kuma wanda ya so wannan hadisi mana yake an abdullahi qala abdullahi Allah ya kara mishi yarda shine abdullahi dan mas'ud Allah madaukakin sarki yarda da shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace inna Allah ta'ala yaftahu abwab as-sama'i fi thuluth al-layl al-baqi idan ɗaya bisa uku na dare ya rage idan kika raba dare kashe uku misali ki ɗauka kamar yanzu yadda ƙarfe bakwai rana ta riga ta faɗi to sai ki ce daga ƙarfe bakwai ƙarfe takwas tara goma sha ɗaya sha biyu kin ga an samu awa biyar sannan sai ki sake ɗauko lissafi daga ƙarfe ɗaya na dare zuwa ƙarfe biyar na asuba kin ga awa goma kenan to awa goma ɗin nan ki kasauta ta kashe uku za ki ga cewa kamar karfe goma da rabi na dare shine gwargwadon ko a ce karfe kamar haka karfe goma kamar ko da 'yan mintuna shine wato karfe goma da minti ashirin shine ɗaya bisa uku na farkon dare to idan ya kasance haka to yaya biyu bisa uku kuma zai kasance kenan biyu bisa uku kuma zai kasance kamar ainihin wato karfe ɗaya da minti arba'in kusan biyu saura minti ashirin to daga nan kuma sai a ce kashi biyu bisa uku na dare ya wuce kenan to yanzu kin ga ki iya cewa daga karfe biyu na dare zuwa karfe biyar na asuba shine ɗaya bisa uku na dare ya rage kenan sulusi na ƙarshe na dare kenan to shine a cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allah madaukaki yana buɗe ƙofofin sama fi sulufin lailin baƙi a ɗawa bisa uku na dare wanda ya rage kamar ki ce daga karfe biyu saura minti goma Allah madaukakin sarki sai ya buɗe ƙofofin sammai sawar suku ya daihi sai Allah ya shimfiɗa hannayen shi sai ya sanya a cikin ƙarfi cewa ya dahu a wata riwaya sai Allah ya shimfiɗa hannun shi fayaqulu sai yake ala abdul yas'aluni babu wani bawa da zai roƙe ni ne a daren nan fa uqiya go in bashi abin da yake roƙo qala annabi sallallahu alaihi wa sallama yace fama ya zalika zalika ubangiji ba zai bushe ba yana ta faɗin wannan magana haka hatta yasqa hatta yasqa al-fajr har sai alfijir ya bullo tun daga ɗaya bisa uku na ƙarshen dare shine nace kamar gwadon karfe biyu da minti arba'in kenan na dare na fata an gane ma'ana kamar karfe uku saura minti ashirin karfe uku saura minti ashirin na dare to daga wannan lokaci misali nake mana nan da gargadon agogonmu da gargadon kuma yadda rana take juyawa da fita alfijir a yanzu Allah zai ainihin wato buɗe ƙofofin sama gaba ɗaya yana cewa babu wani bawa ne da zai roƙe ni babu wani bawa ne wanda zai tambaye ni in bashi abin da yake tambaya wannan hadisi al-Imam Ahmad ya rawaito shi haka al-Imam Abubakar al-Ajuri haka al-Imam Abubakar al-Lalika'i dukkan su sun rawaito da isnadi ingantacce abin da malai yake so mana hujja a cikin hadisin shine tsawab suto ya daihi Allah sai ya shimfiɗa hannayen shi yanzu wannan hadisi ya tabbatar da Allah yana da hannaye to kamar da muka faɗi a baya haka muke faɗi a yanzu cewa hannaye ne Allah ya tabbatar da su da kanshi mu ma muka tabbatar amma ba ma cewa ba shi da hannaye kuma ba ma yin musu hannayen kuma ba ma kwatanta hannayen sai dai mu ce mun yi imani da su a bisa gwargwadon yadda suka dace da barabar Allah maɗaukakin sarki yadda take cikakkiya ce ba na ƙasashiya ba sarki da ɗaukaka sun tabbata gare shi قال أبو بكر الإمام أبو بكر ابن خزيمة يتي خرجت هذا الحديث بتمامه بعد عند ذكر نزول الرب عز وجل كل ليلة yake daga baya zan zo in ƙara fitar da wannan hadisi da cikakkiyar ruwaya shi a daidai inda zan yi magana akan cewa a kowane dare Allah yana sauka malam yake nan ya dan ɗanɗano mana hadisin ne kaɗan zai kawo shi cikakke can gaba bila sifatu nuzulin mazkurhu tare da cewa za mu ambaci wannan hadisi yadda ke tabbatar da cewa Allah yana sauka a ƙarshen kowane dare to amma mu ba za mu siffanta yadda Allah din yake sauka ba li'anna la nasifu ma'budana illa bima wasafa bihi nafsuhu domin mu musulmi ba ma siffanta Allah da muke bautawa sai abin da ya siffanta kanshi da shi imma fi kitabillahi ko da ya siffanta kanshi da wannan siffa a littafin Allah alqur'ani aw ala lisani nabihi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko kuma inda annabin shi ya siffanta shi a bisa harshen shi mai tsarki bi naqli al-adl an al-adl hadisin da zai zama mutumin kirki ya karbo daga mutumin kirki mausulan ilaihi wanda har ya kai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama abin da muke cewa a takaice shine kadai muna hujja da abin da yazo a cikin littafin Allah ne na siffa Allah ko kuma abin da yazo a bisa harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ingantacce ba ba ifi ba dan haka malam yace la nahtaj bil marasil ba ma kafa hujja da mursali abin da ake kira mursali shine hadisin mutumin da bai ga annabi ba bai sabu da annabi ba ba su taba haduwa ba ko ba so daya da zai ce manzon Allah ya ce to wannan shi ake kira mursali ta iya yi ya zama tabi'i ne ta iya yi ya zama ba tabi'i ba ne muhimmin abu dai shi ne shi dai mutumin bai haɗu da annabi ba kuma ya ce annabi ya ce kaza ko annabi ya yi kaza ba ma kafa hujja da wannan hadisi domin mai rauni ne wala bil akhbar al wahiya haka nan hadisi waɗanda suke da matuƙar rauni sun ba ma hujja da su wala nahtajju aidan fi sifati ma'budina bil ara'i wal maqayis wajen siffanta ubangijinmu kuma da muke bautawa ba ma ainihin wato kafa hujja da ra'ayoyin wasu mutane ko kuma da wasu kiyasi ko da ganin wani ya ce kaza a'a domin duk duniya har annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya fi kowa daraja ya tabbatar da cewa bai taɓa ganin Allah ba to tunda bai taɓa ganin Allah ba ashe iya siffanta Allah madaukakin sarki da ka to ba rayuwa ga wani malami tunda annabi ma duk abin da yake faɗi abin da Allah ya sanar da shi ne don haka wajen siffanta Allah ba ma ɗaukar maganar wani malami ba ma ɗaukar wani ra'ayi ko kiyasi sai abin da ya zo a cikin alkur'ani da ingantaccen hadisi babu zikri sunnatin khamisatin yace babin da ke bayani akan ambaton hadisi na biyar tusbitu wanda wannan hadisi zai tabbatar da anna li ma'budina yadan cewa Allah da muke bautawa yana da hannu yaqbalu biha sadaqatal mu'minina muminai idan suka ba da sadaka Allah yana da hannu da yake karɓe azza rabbuna wa jalla sai dai kuma ubangijin mu ya ɗaukaka ya buwaya ya fi ƙarfin an an ta kuna waduhu ka wadul makhluqina Allah ya fi ƙarfin kuma a ce hannun shi irin hannun halittu ne nan ma hadisi ya tabbatar Allah yana da hannu kuma yana karɓar sadakar masu sadaka amma ba ma nufin cewa irin hannu irin hannun mu ne ko kuma wata halitta sannan ba ma karyata mu ce bai da hannu sannan ba ma tawili mu ce wata fassara daban abin da ya bayyana hannu hannu kawai ba mu ce عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم abu huraira allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda ice manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce inna ahadakum la yatasaddaqu bi tamratin min tayyibin idza kanat min at-tayyib ɗaya daga cikinku yakan ainihin wato ba da sadaka daga abu mai tsarki in ta kasance ɗin asalin dukiyar tashi mai tsarki ce wala yaqbalu Allahu illa tayyiban Allah baya karɓan sadaka sai mai tsarki fawaja'aluhum fawaja'alahu Allah fawaja'aluhu Allah sai Allah madaukakin sarki ya sanya wannan sadaka shi yadi yumna a hannun shi na dama shine fawaja'aluhu Allah sai Allah ya sanya wannan sadaka shi yadi yumna a hannun shi na dama a cikin wata riwaya aka ce shi kashihi a cikin tafin hannun shi wannan hadisi da wannan kalma yake tabbatar mana da cewa lallai Allah yana da hannu kuma hannun dama ne kamar yadda muka ji a can wasu hadisai gaba ɗaya hannayen Allah duka guda biyu dama ake kiransu sun rabbiha sannan in Allah ya karɓi wannan sadaka daga hannun ɗaya daga cikin ku matuƙar dukiya ce mai tsarki sai kuma ya je ya tare nan wannan sadaka kama yurabbi ahadukum kamar yadda ɗaya daga cikin ku yake renon fuluwahu dan ainihin wato doke shi kamar yadda in kana da dan doki dan karami shine fulu fuluwahu kamar yadda ɗaya daga cikin ku yake ainihin wato renon dan doke shi gashi nan a cikin wata riwaya sai ya fito da abin karara yake muhurahu muhuru muhuru shine ainihin dan doki fuluwu shi ma dan doki an fasilahu ko kuma dan raƙuman shi kamar yadda yake renon dan doki ko kamar yadda yake renon dan raƙumi hatta tasira misla uhudin har sai wannan ainihin sadaka wadda girman ta bai wuce baji ne ba in ka ba Allah Allah ya karba da hannun shi na dama sai je ta sa mata albarka yana tarbiyyar ta har sai ta yi daidai da girman dutsen Uhud ta'udu fi yadihi mislal jabal a cikin wata riwaya aka ce sai wannan dabino ya zama kamar ainihin wato babban dutse kamar dutse ainihin a hannun shi to siffanta shi da dutsen Uhud kun ga ya ƙara bayyana tabbacin cewa ashe lallai hannun Allah madaukakin sarki ba irin hannun halittu ba ne domin dutsen Uhud girman shi idan da za a ajiye shi misali daga randa bawul wannan ta muciya inda za a ajiye shi har dogarawa zai kai a tsaye dogon dutse ne a tsaye haka yana da faɗi sannan tudun shi kuma ya kai ya komo zai kai tsawon kamar gida mai hawa biyar to in kika ba da sadakar dabino kin ga gwargwadon kwatankwacin yadda girman da za ta kasance kenan kuma Allah ne zai ta tarbiya abin a hannun shi mun ga wannan na ƙara tabbatar da hannun Allah ba irin hannun halittu ba domin hannun halittu zai iya ɗaukar irin wata ƙaton duka Allah na wadda sarki ya taimake mu wannan hadisi sahihin hadisi ne al-Imam Ibn Hibban na rawaito shi a lamba ta 3318 قال أبو بكر أبو بكر يأتي هذه اللفظة وأن اللفظ يعني تعود مثل الجنس الذي أقول إن العو إن العوض قد يقع على اليد da aka ce idan ainihin wato shi wannan dabino zai ta girma zai ta girma abinda ake nufi zai ta girma har ya juye ya zama kamar dutse a hannun ainihin Allah madaukakin sarki qad yaqa'u ala al-badi yakan ainihin wato koma daga yadda ya taso har ya ainihin girma ya kai matsayin da annabi ya kwatanta wa aqulu to sai in ce al'arabu qad taqulu ada ala ma'ana sara larabawa sukan ce ada ya zama da ma'anar sara wato ya juye ya zama kaza daga dabino ya juye ya zama kamar girman dutsen uhud wa huwa qimun ay qimun kida tabbaci ilmu anna tilka at-tamra allati tasaddaqa biha al-mutasaddiq sanannan abu ne tabbas cewa dabinin nan da mai sadaka ya bawa sadaka lam takun mislal jabli qa'i mislal jabli qabla an yatasaddaqa bi hal mutasaddiq kafin mai sadaka ya bada ita sadaka kowa ya san cewa ai dabinin bai kai girman dutse ba ko thumma sagharat fasarat misla tamratin tahwiha yadul mutasaddiq har aka ainihin waye gari wannan dabino ya zama karami daidai da yadda shi ne ba da sadaka zai iya ɗauka ya bayar da shi sadaka sun ma'ada Allahu ila haliha sannan Allah madaukakin sarki ya ainihin mai da dabinon halin da ya cancanta ta kasance fayyusayyiru hakal jabal sai Allah ya mai da dabinon sai zama kamar dutse walakin kanat tamratu misla mislu tamratin tahwiha yadul mutasaddiq amma san da dabinon yake a hannun wannan mai ba da sadaka hannun ne ba da wannan sadaka yana matsayin ainihin wato dabino ne karami a lokacin da dabinon ya tafi hannun wanda ake ba da sadaka yana nan a hannun wannan ainihin wato mai karɓan sadaka a matsayin shi yadda yake amma a wurin Allah fa sai dabinon ya girma girman da ya kai daidai da dutsen Uhud gashi nan shine malam ya sake bayyana fa yusayyiru hakal jabal sai Allah ya maida wannan dabino ya zama kamar dutse a ainihin wato hannun Allah madaukakin sarki fanan mata sabbata bi yayin da shi wannan mai sadaka ya dauka ya bayar da ita sadaka sawwara Allahu al-khaliq al-bari mithl al-jabal da wannan dabino ya isa hannun Allah sai ya zama kamar ainihin girman dutse فمعنى قوله كما أنب يكي حتى تعود مثل الجبل أو حتى تصير مثل الجبل san da ya bayar da wannan sadaka ce wannan sadaka ce ta juyowa har ta zama kamar dutse fahimu sa'ata lisan al-arab yake sai ku fahimci yadda fadin harshen larabci yake la tuqda'u kar ku yaudaru kar ku sake a yaudare ku fatugalitu sai ku yi kuskure abin da wannan magana take nufi shine kalmar da aka ce fa'ada din nan abin da ake nufi ada Allah yana juye wannan ainihin wato dabino a daidai lokacin da zai tafi daga hannun wanda ake ba wanda ke bayarwa zuwa ga hannun wanda ke bayarwa shi ne karɓo yana nan sai ga kamar ya karɓi sadaka ne ta daidai da girman dabino shi ne bayarwa sai ga kamar ya bada sadaka ne ta daidai da girman dabino amma lokacin da wannan girman dabino zai sauka a hannun Allah sai juye sai zama kamar ainihin girman dutse. don haka kun ji kakkire da girman sadakar da zaki bayar ko ɗan yaya take an abi huraira radiyallahu anhu ga wani hadisin kuma har wa daga sahabi abu huraira Allah madaukakin sarki ya ainihin ƙara mishi yarda anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala abu huraira yace ma tafad annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min kasabin babu wata sadaqa da wani ne bayar wadda wai wani ƙwazo ya samu yanzu domin kasabin tayyibin annabi yana nufin ƙwazo wanda yake na halal ka je ka yi dakon buhu ko ka yi aikin baro ko ka yi noma ko ka yi wata wahala wadda sakamakonta ka fitar da ainihin wato waɗannan kuɗi to duk sadda haka ainihin ta samu to babu shakka abin da zai biyo baya illa taqabbala Allahu bi yaminihi sai Allah madaukakin sarki ya karɓi wannan sadaka da ainihin hannun shi na dama ثم غذاها sannan sai Allah ya ciyar da wannan sadaka ya rene ta kama yaghzu ahadukum sabiyahu kamar yadda ɗaya daga cikin ku yake ciyar da ɗan ƙaramin dokin shi aw fasilahu ko ɗan ƙaramin raƙumin shi hatta ta kuna tamratu misal al-jabali har sai wannan ainihin wato dabino ya zama kamar girman dutse kun ji wannan hadisi ma irin na ɗazu ne sai dai shi al-Imam al-Bukhari da Muslim da Imam Ahmad su ne suka fitar da shi عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم daga abu hurara Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda har wa abu hurara yake manzon Allah ya ce man tasaddaqa bi sadaqatin min kasbin tayyib wanda duk ya bada sadaqa daga aikin halal wala yaqbalu Allah illa tayyiban Allah fa baya karbe sai sadaka mai tsarki wala yas'abu ila samai illa tayyibun babu wata ibada babu wata zakka babu wani alheri da zai hauhawa ya tafi wurin Allah madaukakin sarki zuwa sama sai in abin mai tsarki ne sauka fi kafin rahman sai wannan abu ya fada tafin hannun Allah mai rahama sai yurabbiha kama yurabbi ahadukum fasilahu sai ainihin Allah madaukakin sarki ya reni wannan sadaka kamar yadda ɗaya daga cikin ku yake renon ɗan raƙuma hatta inna tamrata har sai ya zama ita wannan dabinuwa wannan dabino da ya bayar mata'udu sai ainihin ta koma a cikin wata riwaya la takunu mislal jabal al-azim sai ta zama kamar babban dutse wannan riwayar al-imam Ahmad da Nasa'i a cikin sunan kubra sai suka fitar da ita da isnadi ingantacce a cikin lafazin yake cewa wa imma wa huwa wa ba'uha duk sanda musulmi ya ɗauki sadakar dabino ya bayar sai Allah ya saka wannan sadaka fi yadin rahmani a hannun Allah mai rahama au fi kashfin rahmani ko kuma a cikin tafin Allah mai ainihin wato abin da mai rahama duk waɗannan suna tabbatar mana da ainihin wato cewa ingancin wannan hadisi da kuma cewa hadisin ya zo da lafazan da ke tabbatar da cewa hannu dinnan ana nufin hannu ne na hakika tunda kun ga ya zo da lafazin alyaminu hannun dama ya zo da lafazin alkafu tafi ya zo da lafazin alyadu wanda yake tabbatar da cewa baya ɗaukar wata ma'ana sai ainihin ma'anar da kowa yake ainihin iya fahimta cewa ita ce hannu sai dai me hannu yake nufi a nan dangane da Allah shine ba irin hannu ne na halittu ba amma dai tabbaci haƙiƙa hannu ne حديث النبرة عن سعيد بن يسار أخي ابن مز- آه، مزرد سعيد بن يسار wanda yake ɗan uwa ne ga ainihin wato abu mubarridin yake annahu sami abu huraira shi tabi'i ne ya fi sahabi abu huraira radiyallahu anhu Allah ya ƙara mishi yarda ya kuma yana cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yake ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin babu ainihin wani da zai bayar da wata sadaqa a wata riwaya ma min ri'in yatasaddaqu bi sadaqatin babu wani mutum da zai ɗauki sadaqa ya bayar من طيب من تركي ولا يقبل الله إلا الطيب الله فبايا كربي في من تركي waɗannan lafuzza fa suna ƙara tabbatar da cewa duk wanda ya sadaka ko zakka ko aikin alheri da dukiyar haramun Allah bai karba ba ya kamata kowa ya shiga cikin taitaye shi saboda yanzu an zo ana halatta wa ma'aikatan gwamnati da 'yan boko da 'yan siyasa cewa ai ko sun saci kuɗi babu komai in dai ba su je su sadaka in dai ba su ba malamai su je su umara in dai ba su sai malamai kujera hajji in dai mutum ya tashi mutuwa ya bar wasu kuɗi a yi mishi fidda'u ai babu komai wallahi ƙarya ne barin kashi a ciki baya maganin yunwa ya kamata a gane wannan da kyau lallai duk wanda ya saci dukiya ta haramun ya sadaka da ita sadaka ba ke ba ko ba sadaka nan ya ɗibo ya ba al'ummar da ya sata ne a wurinsu domin zai yiwa ka saci dukiyar mutane kuma ka ɗauka ka ba su sadaka ka yi zaton cewa ka yaudari Allah na biyu dukkan mutumin da ya zakka da dukiyar da asalin dukiyar haramun ce zakkar banzaye zakkar bata gyara asalin haramun din ba shine ya sato kuɗi ne har ya aje su suka kai matsayin misali yanzu shekara ta ya fitar da zakka ko ko asali kuɗin sata ne da su ya fara jali ko ko asali kuɗin na haramun ne karuwanci ta je ta yi ta tara ko kuwa giya ya dako ko ya harka giya ya tara daga nan zamin shi ya fara to duk yadda dukiyar za ta farfasu ta reshe ita ma a kan reshen haramun take ya kamata kowa ya fahimci wannan domin gaskiya saboda Allah zamani ya zo yanzu mutane suna ganin abu ne mai sauƙi dangane da dukiyar haramu amma malaman musulunci sun tabbatar da cewa idan ka saci dukiyar al'umma ba za ka yi tunanin cewa za ka je ka yi istighfari Allah ya wace maka ba domin akwai haƙƙin al'umma a ciki har sai ka zo ka ambata wa al'ummar cewa jama'a lokacin da kake ciyaman na local government ko lokacin da kake house of assembly ko lokacin da kake house of representative ko lokacin da kake governor ko shugaban ƙasa ko director ko pamphlet ko lokacin da kake rike da mukami na principal ko headmaster ko a islamiyya ce ko ka lokacin da kake shugaban kwamitin masallaci kaza ko lokacin da kake kai ne limami kaza ko shugaban kungiya kaza jama'a dukiyar ku kaza da aka kawo sadaka to na ɗibe ta ga yawanta amma na fa cinye ta sai dai ku yafe ni sai ka fito karara ka faɗi haka don haka ka gan abu ya shafi al'umma ce ta karamar hukuma sai ka fito gidan rediyo ko in ya shafi al'umma ce ta jiha sai an fito gidan rediyo da jaridu in abu ya shafi ƙasa ne sai an fito gidan rediyo da jaridu a haɗa har da tashoshin intanet ka faɗi sunanka kuma ƙarara domin jin kunyar duniya ya fiye maka sauƙi biye da kunyar lahira amma gaskiya ana samun wasu alzaluman malamai ne suna yaudar masu sata a gwamnati cewa ai ba gwamnati in dai ka sata dan kai daɗe ka ɗan aje dubu kaza in ka rasu za mu zo mu yi tidda'u ma'ana wai suna da yakinin ka tafi ta kenan shine za a yi maka fidda'u wai za a fanso ka shine ma'ana fidda'u za a fanso ka kenan tunda ka yi fata ka tafi wuta me yasa ba za ku bar shi da kuɗin shi ya je ya fanshi kanshi a wurin Allah shi da shi wanda gaske ne me yasa za ku ce ya bari ku ku ci sadaka saboda haka corrupt malamai su suke goyon bayan corrupt masu mulki lallai ne sai an gyara al'amarin zalunci jama'a duk wani malami da ya ɗaure maka gindi ya jawo ayoyi da hadisai cewa babu komai wai sai a ce why is a national cake just take your own share wai ai dukiyar gwamnati wai dukiyar al'umma ce wai kai ka ɗauki naka kasan sanda ka ɗauki naka kasan ka kai wa sauran kuma wane ne ka sabta rabo na adalci kai kake zuwa ka dubo da kanka kun mata dole ku ɗauki al'adar matan madina mata matan nabi da miji ya tashi fita zai tafi nemowa sai ta ce mishi ka ji tsoron Allah ka nemo mana abin da yake halal kar ka nemo mana abin da yake haram domin za mu iya da yunwar duniya amma ba za mu iya da talabira ba idan mijin ke ciyar da ke daga abin da yake haramun ne matsala ta faru addu'a ki ba za ta karɓi ba domin ya zo cikin hadisi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu an ciyar da shi haram an shayar da shi haram manzo Allah yake kuma wanda shi ya daga hannu yana addu'a ya rabbi ya rabbi Allah ka taimake ni Allah ka taimake ni manzo Allah yake kai ce yaushe za a saurare shi yaushe za a amsa mishi addu'a shi saboda haka mata kuma kuna da kyakkyawar gudunmawa wadda za ku bayar domin al'ummar mu ta gyaru domin wannan al'umma ba so ake yi wane yana jin daɗi wane yana shan wahala ba kamata ya tun da ya zama ƙasa tana cikin wadata to ya zama al'umma su wadatu amma ba mutum ɗaya ya je zauna akan haƙoƙin mutane miliyan kaza ko dubu kaza ba sauran kuma su ta ihu kamar 'ya'yan ɓeraye an sace uwarsu lallai ne wanda duk zai sadaka ko aikin alheri ya tabbatar da cewa yana da tayyibul maksab inda yake samo dukiyar nan ta halatta lallai hadisin yana ta mana ishara a kanta ga shi nan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa min imri'in yatasaddaqu bi sadaqatin min tayyibin babu wani mutum da zai sadaka daga dukiya mai tsarki sai annabi ya sake cewa wala yaqbalu Allahu illa tayyiba Allah fa baya karbe sai dukiya mai tsarki illa akhadha Allahu bi yaminihi sai Allah ya karbi wannan sadaka da hannun shi na dama wa in kana misla tamratun ko da kuwa sadakar yar karama ce kamar dabi ne guda safar nuna fi kafin rahman sai a yi tarbiyyar wannan dabi ne a rubuta shi a tafin hannun allah mai rahama hatta ta kuna a abin min aljabal har sai ya fi girman dutse babba kamar yurabbi ahadukum fuluwahu kamar yadda ɗaya daga cikin ku yake ainihin wato fuluwahu ne ya kamata ya zama don mun karanto a baya shi da kanshi malam samir ya ce ibn hajar ya tabbatar da sa'ul min fatahat kama yurabbi ahadukum saluwahu kamar yadda ɗaya daga cikin ku yake ainihin wato tarbiyyar ɗan dokin shi aw fasilahu ko kuma ainihin ɗan ƙaramin raƙumin shi wannan tabi sahihi ne al-Imam Muslim da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah da Ahmad suka rawaito shi Tirmidhi da kanshi ya inganta wannan hadisi waɗannan hadisai suna tabbatar mana da cewa Allah madaukakin sarki mai rahama yana da ainihin tafi وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله abu hurairah yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi hadisi kamar irin yadda kuka ji wancan hadisi wa qala amma a ciki sai yace inna ma yada'uha Allah yana aje wannan sadaqa fi yadir rahmani a hannun Allah madaukakin sarki mai ainihin rahama wannan lafazi irin wancan ne da ya gabata عن ابي هريره رضي الله عنه بدا ابي هريره الله تعالى مش يرضى وذكر النبي النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة أنبت النبي صلى الله عليه وسلم cewa annabi ya ce idza tasaddaqa ar-rajul bi sadaqatin idan mutum yayi sadaqa min kasabin tayyib daga dukiya da take ainihin ta halalce wala yaqbalu Allahu illa tayyiban Allah fa baya karban sadaqa sai daga dukiya halal mai tsarki hatta aikin hajji ya kamata ki sani dukkan mutumin da ya tafi aikin hajji da dukiyar haramun Allah ya ɓata kan shi lokaci ne kawai ya je ya yi sukutun ya sha wahala amma hajjin shi ba ta yi ba san hajji ba ta don aka yi ta da dukiya haram sai an yi hajji daga dukiya ta halal tsantsar halal kama alwala ce ki zo ki yi ta da fitsari kin san ba ba kamar ki ɗebi fitsarin ne sai ki zuba a cikin ruwan alwalar nan ma kin san ba ba ya kamata mutane su gane lallai ne ibada sai an yi ta ainihin da dukiya wadda ta halal Allah madaukakin sarki ya taimaka ai malamai sun kai matuƙa idan kuka karanta sharhin waɗannan hadisai da muke ta kawowa na ɗazudin nan wa maqamuhu haramun wa mashrabuhu haramun suka ce dukkanin mutumin da wani sane ya ainihin sallah da riga wadda take kuɗin da aka ɗinka rigar haramun ne ba shi da sallah haka abin yake don haka masu satar ruwa daga wata board da masu fata wutan nefa daga nefa su sani da cewa su ma maciya haramun ne yauwa ku jawo ruwa ku yi boycott ku yanko ta ta gefen gida ta kaza kaza ku jona haramun kuke sha wa mata'amukum haramun wa mashrabukum haramun ku zo ku tuka tuni da ruwan haram kuma kun ci haram yauwa in za ki je ki rijista da wata ki je ki rijista amma in kika sha ruwan wata ba ki biya ba ke ma kin biya haram kika sha wutan nefa haram ba ki biya ba kin sha haram dole ne a tsaye da gaskiya ita wannan gaskiyar da ake cewa ba waɗannan masu mulkin kadai ake cewa su tsayar ba har na talakawa kowa sai ya bi gaskiya har malamai har jahilai har ladan har kowa gaskiya kan da yiwa da wadi ce Allah cewa yi wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala mun saukar da qur'ani da gaskiya kuma qur'ani ya sauka ne don tabbatar da gaskiya babu wata fatawa da za ta halatta muku ku je ku ku sa wuta ta bayan gida a sace kuna shan wutan nefa duk wanda ya halatta muku haka wallahi ya yaudare ku don su na sama sun yi zalunci wannan yana nufin ko kuma ya halatta ku zalunci ya halatta ba da kowa ya ji jama'a gaskiya da ake cewa ai haka ce ana so najeriya ta gyaru sai kowa ya ji a jika duk wanda yake ɗanɗana wata haramiya sai a ya tabbatar haram ce ya mayar da ita sannan ya yi istighfari ga allah wannan ita ce kawai magana da kowa ya kamata ya sata a zuciya in ba haka ba ƙasa ba za ta gyaru ba ku je ingila ingila ta ba ku sha'awa ku je saudiya saudiya ta ba ku sha'awa ku je dubai dubai ta ba ku sha'awa tsari ne mutanen ƙasar suke bi suna bin abin da yake daidai ne ba suna ginuwa akan abubuwan da suke akwai shubuha ba ne saboda malamai sun ce musu aikin da wani ma ya yi sata kuma ku ɗibi na ku rabar wannan duk yaudara ce corruption ne a cikin system na malanta da ainihin abubuwa makamantan haka to gashi nan dai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sake maimaita wala yaqbalu Allahu illa tayyiban Allah fa baya karban sadaka sai mai tsarki akhadha Allahu bi yaminihi idan ya zama sadakar da kika bayar sai halal ke mai tsarki sai Allah ya karba da hannun dama san rabbiha bi ahadikum Allah ya je ta miki tarbiyya ta wannan abu da kika bayar sadaka al-luqmata wa tamrata ko da loma guda ce kika bayar sadaka matuƙa halal ce Allah sai ta ainihin tarbiyar wannan ga ɗaya daga cikin ku haka in da dole ne kamar ya rabbi ahadukum faluwahu kamar yadda ɗayan ku yake renon dokin shi dan karamin aw fasilahu ko kuma dan karamin raƙumin shi hatta innaha la takunu a'zama min uhud har sai wannan ainihin sadaka loma ce guda ko ko da dino har sai ta fi girman dutsen uhud wannan ainihin hadisi shi ma sahihi ne kamar da ainihin ibnu kubana din ya rawaito shi da nashi isnadin فمن حديث مدرسين حروا يوبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة ألا مرض كن سيكي قال مش يرضى يكي نعم أبو هريرة ألا مرض كن سيكي قال مش يرضى يكي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذو أن الإرادة أن يكون الله سبحانه وتعالى ما من عبد مسلم يتصدق من كسب طيب باب الباوة مسلمين wanda mai sadaka da dukiya ta halal ka'ida kenan idan mutum musulmi yayi shine Allah yake karbe wanda ba musulmi ba idan yayi sadaka idan Allah ya karba zai juye mishi ita ne ya jiyar da shi daɗi da samun mishi kwanciyar hankali da haɓaka arziki a nan duniya amma malamai suka ce a cikin rahma Allah idan ya zama wannan dukiya ta ainihin wato kasance a wurin Allah maɗaukakin sarki ana nan sai wannan wanda ba musulmi ba sai musulunta Allah maɗaukakin sarki cikin ni'imar shi da rahmar shi zai karkato da labanta ya dawo mishi da ita a halin ya musulunta wani ya tabbata a cikin hadisin da alimai musulun ya baito wani mutum ya baito ya manzon Allah kafin in musulunta ina sadaka ina kyautata wa dangi ina siyan bayi ina yantawa yanzu kenan da na musulunta duk wannan alheri nawa ya tafi a banza manzon Allah yake aslamta alama aslafta min alkhairi ai duk waɗannan alherai da kake yi yanzu da ka musulunta duk an tabbatar maka da su to haka al'amarin yake annabi ya ce mani abdul muslimin ya tasaddaqu min kasabin kasbin tayyibin babu wani musulmi da zai yi sadaka wanda ya samu dukiyar daga aikin halal wala yaqbalu Allahu illa tayyib Allah kuwa baya karɓe sai abin da yake ainihin wato mai tsarki ne Allahu ya akhudhu hadi yanzihi Allah zai karɓi wannan sadaka da hannun shi na dama fa yurabbi hadahu Allah madaukakin sarki ya mishi tarbiyyata kama yurabbi ahadukum faluwahu kamar yadda ɗan ku yake tarbiyyar ɗan dokin shi aw qala qamisahu ko kuma kamar yadda ainihin ɗan ko yake tarbiyyar ɗan taguwar shi aw fasilahu ko kuma ɗan raƙumar shi duk abu ɗaya ne kamus da falus a ainihin wato da fasila da ainihin wato ɗaya ne hatta tabluga tamratu misla uhudin wannan dabino har sai ya girma a wurin Allah ya kai matsayin girman dutsen uhud wannan hadisi shi ma ainihin wato ibn khuzaima ya rawaito shi kamar da muka ji a cikin wannan littafi haka a cikin littafin shi sahih na ibn khuzaima a lamba ta dubu biyu da ɗari hudu da ashirin da biyar haka ne ainihin wato a cikin littafin zawaidu zuhud na al-husayn ibn al-husayn al-marwazi haka al-imam abubakar al-ajuri haka ne al-imam nasa'i a cikin ainihin kitab tafsir Allah ya taimaka عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره ان مدوكين سنكي يقال مش وردا يكي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ظن ان قيل بامينه الله ثبت عليه يكي ان العبد اذا تصدق من طيب تقبله الله منه idan bawa ya sadaka da dukiya mai tsarki sai Allah ya karba wa ya akhudhu hadi yaminihi kuma sai Allah ya karba da hannun shi na dama فرباها في تربية رينيتا كما يربي أحدكم مهره كما يبدأ أولك يكي رينان دوكي شكرني أو فصيله كو قرمي راقنشي وإن الرجل لا يتصدق باللقمة متو يكن أوكي نوما قبايا يصدق بإيتا فتربي في يد الله في أتربي وانكيت أهل الله تي البركة أو قال كوكما في كف الله أتاتين الله حتى تكون مثل الجبل har wannan ainihin wato sadaka sai ta kasance girman ta ya kai girman dutse fa tasaddaqu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace dan haka jama'a ku ta yin sadaka wannan hadisi sahihi ne shi ibn Qudaymah hadin ya rawaito shi har a cikin lamba ta 2426 a cikin littafin shi sahih haka al-Imam Tirmidhi a lamba ta 6600 da ainihin wato lamba ta 662 Allah faraukakin sarki ya taimake mu waɗannan hadisai da muka karanta yau tare da cewa lafazin su yana koma akan hadisi ɗaya ne gaskiya saboda Allah suna kwaɗaitar da mu yin sadaka suna kwaɗaitar da mu kuma yin sadaka ɗin da abu kun yi kankanta shi ko da noma guda ko da ƙwayar dabino sannan suna kwaɗaitar da mu cewa in har za a yi sadaka ɗin to a yi daga dukiya mai tsanki sannan kuma waɗannan hadisai suna tabbatar mana da cewa Allah madaukakin sarki yana da hannu na dama yana da tafi wanda da shi yake karɓar irin waɗannan sadakoki waɗanda bayan Allah suke yi wani yake babu zikirin sifatu adam alaihi salam babin da ke bayani akan siffa annabi adamu alaihi salam wal bayani shafi da kuma wankakken bayani annahu khalaqahu bi yadihi cewa Allah ya halicci annabi adamu ne da hannun shi babu ni'matihi ba wai da ni'imar shi ba aha alama za'amatul jahmiyatul mu'attila kamar yadda jahmawa masu watsi da siffofin Allah suke fassarawa za ka ce musu Allah ya halicci Adamu da hannun shi sai ce a'a kada a ce da hannun shi sai dai a ce da ni'imar shi in qalat domin su jahmawa cewa suka yi inna Allah yaqbidu bi ni'matihi min jami'il ardi inna Allah yaqbidu bi ni'matihi min jami'il ardi qabdatan wai Allah madaukakin sarki yana ainihin wato dankani ga ainihin wato dukkanin ɓangarorin ƙasa danka guda fa ya haluku minha basharan sai ya ainihin halicci mutum ainihin wato da ita wannan ta'awili ne za mu zo mu bayyana ma'ana ainihin wannan wa hadhihi sunnatu sadisa yace to wannan shine hadisi na shida domin kun ga wancan hadisi da muka ta karantuwa na Abu Hurairah duk da za ku ji shi da yawa ba hadisi biyu bane hadisi ɗaya ne lafazan ne suka sha bamban amma malam ya tattaro su ne don su ba mu cikakkiyar fa'ida ga hadisi na shida fi isbatul yadi hadisin da ke tabbatar da ainihin hannu min khaliqil bari da Allah mahalicci jalla wa ala wanda yake da daukaka da buwaya an abi musa al-ash'ari qala abu musa al-ash'ari Allah ya kara mishi yarda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na bi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kula yana cewa inna Allah khalaqa adam Allah ya halicci annabi adam min qabbatin daga banka guda qabada min jami'il ardi wanda ya daga kowane bangare na ƙasa kun ga ƙasa akwai jar ƙasa akwai farar ƙasa akwai ƙasa mai yauki akwai mai danko akwai taɓo akwai ƙasa mai yaji akwai mai ɗanɗanon kanwa akwai mai zartsi to kowane nau'in ƙasa da Allah ya tashi halitta annabi adam sai ya yi banka guda sai aka haɗa sai aka kwaba don haka fa ja'a banu adam ala qadri al-ard don haka sai yan adam suka zo kamar yadda ƙasa take fa ja'a minhum al-ahmar daga cikin su aka samu ja don ai akwai jar ƙasa ko wal abyad akwai farar ƙasa don haka aka samu farare cikin yan adam wal aswad akwai baƙaƙe a cikin yan adam saboda akwai ƙasa baƙa wa baina zalika da ma dai abin da ke tsakankanin haka wani za ku gan shi wankan tarwada ne shine tura suke kira chocolate color shi ba baki ba shi kuma ainihin ba fari ba wasahal wani sai ku ga yana da saukin hali saboda jinsi ko nau'in kasar da aka ɗibo shi mai sauki ce mutum kuma baya rabu da asalin shi wal hazan wani kuma sai ku gan shi yana da nun kufurci wani sai ga yana da nun kufurci da ɓacin rai da bakin ciki kullum ya gan shi fuskar shi murtike kamar mala'ikan mutuwa ya sauka gare shi saboda ƙasar da aka ɗigo daga nan haka take a murtike ba ta da fara'a ba ta da annuri ba ta da haske ke sa shi ma haka ya zama gashi nan dagwal kullum cikin ɓacin rai wal khabith wani mugu ne saboda wata ƙasar haka take zarfi ne da ita ɓacin hali ne da ita to haka wanda ya zama Allah ya kiyaye kabbara Allah ta bi cewa daga irin ta aka halicce shi sai ku gan shi mugu ne cikin yara ne cikin manya ne cikin maza ne cikin mata ne cikin masu sarauta ne talakawa ne malamai ne wane ne za ku ga saboda ya samu background ɗin shi asalin madda material wato abin da nau'in ƙasar da aka yi shi muguwar ƙasa ce mura daɗi mura ɗanɗano mai kyau shi kuma in yadda sai zama mugu ne a rasa yadda za a yi kuma haka ɗin zai zauna sannan kuma ya bayyana wani kuma sai gan shi ya zama mutumin kirki mai daɗin hali mai alheri mai fara'a mai barkwanci mai wasa da dariya mai ƙauna saboda ƙasar mai kyau ce mai daɗi ce mai haske mai annuri abinda wannan hadisi yake tabbatar mana shine Allah maɗaukakin sarki ya yi danka daga ainihin kowane nau'i na ƙasa don Allah da me ake danka ana danka da ƙasa ne ana danka da baki ne ko da hanci ko da ido ko da kunne da me ake danka da ainihin hannu don haka wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa Allah yana da hannu wannan hadisin al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ahmad sun rawaito shi Abu Dawud ya rawaito shi a lamba ta 4693 Tirmidhi a lamba ta 2955 Imam Ahmad a cikin mujallad na hudu a lamba ta 400 da kuma lamba ta ainihin wato 406 Allah ya taimaka babu zikiri sunnatin sabi'atin tusbitu yadin lillahi babu goma sha tara babu goma sha tara babu zikiri sunnatin sabi'atin tusbitu yadun lahi babu zai yi bayani dangane da ambaton wani hadisi na bakwai wanda ke tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana da hannu wal bawanu anna wadallahi hiya al-ulya da kuma bayani akan cewa hannun Allah shine ainihin madaukaki كما أخبرنا الله في محكم تنزيله كما يبدأ الله بام العباري أتكين لتافين شفاوري من حكمة لأن يكي يد الله فوق أيديهم هني الله سمع يتبع الناس wannan aya ce ta goma a cikin suratul fatih wadda take cewa hannun Allah a sama yake da hannunsu ma'ana sahabbai ne suka zo suna mubaya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya miƙo hannu su miƙo hannu sai Allah maɗaukacin sarki ke cewa to shi kuma nashi hannun yana sama da nasa hannayen gaba ɗaya to wannan yana tabbatar da Allah yana da hannu kuma hannun Allah yana sama da na ainihin halittun shi fa khabbara annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama aiba sai annabi ya bada labari har wa yau anna wadallahi hiya al-ulya cewa hannun Allah ne madaukaki ai fawqa yadil mu'ti sama da hannun wanda yake bayarwa wal mu'ta da kuma wanda ake ba jami'an lokacin da kika ɗauki alheri ko sadaka ko zakka za ki ba wani hannunki yake sama shi ne karɓe hannun shi yana ƙasa to kuma allah maɗaukakin sarki nashi hannun yana sama da naku gaba ɗaya da mai bayarwa da mai karɓa dalilin wannan shine mana yace an hakim ibn hizam daga hakim dan hizam kana yace sa'antu nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama min al na tambayi manzon allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya ɗibi dukiya ya bani فالحفت عليه في المسألة في النقى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بمدى عينه رقو ميماتي ممقى سيئي بايباني فقال فيما وأنا يا حكيم يا كي حكيم صحابين شي حكيم ما أنكر مسألتك yace roƙon nan naka yayi yawa yayi muni abin naka yayi muni ya wuce iyaka don a cikin wata ya zo da ma aksar wannan ainihin abu naka yayi yawa abin naka yayi mini ka faya roƙo ka faya tambaya ka faya bara inna hadha mala khadratun hilwatun manzo Allah yace wannan dukiya da kake ji kake gani to khadratun koriya ce shar tana da daɗin gani a ido hilwatun kuma zaƙi ne da ita in ka sa ta a baki tana da daɗi wa inna ma huwa ma'a zalika awsaqu aidin nasi amma kuka sani da cewa ita wannan dukiya da kake so a rinka baka sadaka ko kyauta to tana kasancewa kazanta ce daga cikin kazanta hannun mutane domin duk sanda mutum ya ɗibi sadaka ya baka sadakar halal ce dukiyar halal ce amma kuma wannan dukiyar da ya cire ya baka kazantar dukiyar shi ce ya cire ya baka to ba ana cewa ne wai kada ka ci ba a'a inda zai bar wannan dukiya a cikin dukiyar shi to ya bar kazanta a cikin dukiyar shi to wajibi ne ya ɗibe ta ya zubar da ita to amma zubarwa babu a musulunci sai aka ce sai mu ba ɗan uwan mu masu bukata sai su ci inda a addini ba ne in aka fitar sai a tattara sai a sa wuta sai a ƙona to amma mu a musulunci babu ƙonawa sai a ɗiba sai a ba ɗan uwa musulmi masu ainihin bukata to kun ga wato abu ne wanda in ba dunda ba bai kamata a ce kullum kai kenan ko ɗan ƙanzo ko ɗan dago-dago kana neman abin da ya daddage ni daga hannun mutane wa inna wadan lahi hiya al-ulya ka sani da cewa hannun Allah shi ke sama wa wadan mu'ti allati taliha wa wadan sa'ili asfala min dalika hannun Allah yana sama hannun wanda ke bayarwa shi ke biye da na Allah sannan sai hannun mai roƙo shi ne yake ƙasa gaba ɗaya wannan hadisi ma sahihi ne al-Imam Ahmad ya rawaito shi da al'imamu abu dawuda a bayani da al'imamu tabarani a cikin littafin shi mu'ajin kabir haka nan da cikin littafin shi mai suna ainihin tahzibul asar da kuma al'imamu al-hakim hadisi ne da sahihi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya inna yadan lahi fawqa yadil mu'ti hannun Allah yana sama da hannun mai bayarwa wa yadan mu'ti fawqa yadil mu'ta hannun mai bayarwa kuma yana sama da hannun wanda ake ba wa yadan mu'ta asfala al-aidi hannun mai karɓe shi ne yake ƙasan ƙasa wannan riwaya ma sahihiya ce al'imam tabarani ya yauta wa an abdullahi daga abdullahi dan mas'udin an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abdullahi dan mas'udin ko abdullahi dan umar yake cewa annahu qala shi abdullahi din ne yake ce an nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala yace ya karbo daga annabi annabi yace al-audi salafatun hannaye nau'i uku ne yadin lahi al'ulwa akwai hannun Allah wanda yake sama maɗaukaki wa yadin mu'tun natita liha sai kuma wanda yake ba da sadaka ko kyauta ko alheri shine ke ƙasa da hannun hannun Allah wa yadin sa'in sufla da kuma hannun ainihin mai roƙo wanda shine ke ƙasa ila yawmil qiyama wannan hannu na mai roƙo na mai karɓe har kiyama ta tashi a ƙasa yake fasta'ifa an su'ali don haka ka kame ka daina roƙo mastata ta gargadon ikonka in ba ya kai maka kat ba abu ya kai ba yadda ba kai kuka sake ka rinka roƙo ko bara don haka musulunci ba ya tabbatar da roƙo ko bara a cikin wasu hadisai da abu dauda ya rawaito ingantattu annabi sallallahu alaihi wa sallam yana nuna cewa mai yawan roƙo mai yawan tambaya yana ainihin zagonye naman fuskar shi ne amma ba zai gane haka ba sai ranar alkiyama sai waye gari fuskar shi an tashi kiyama babu nama ko kaɗan sai ƙashin ƙwarangwal Allah ya kyauta wannan lafazin ma da muka karanta al-Imam Ahmad da Tayalisi da Shafi'i suka rawaito shi sahihi ne wa an Malik ibn Mubla Malik dan Mubla sahabi ne qala yake qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace al-aidu salasa hannaye nau'i uku ne fa yadullahi al-ulya hannun Allah shine madaukaki a sama wa yadul mu'ti allati taliha sai kuma hannun wanda ke ainihin bayarwa shine ke kafa da hannun Allah wa yadda sa'in sufla hannun mai karɓe kuma kullum a ƙasa yake don haka fa'a'in fadla duk abin da zaka bayar ka yi ƙoƙari ya zama ainihin wato mai falala ne wala ta'ajjaz an nafsika karka ainihin gaza da kanka abin da wannan jumla take bayarwa shine ka yi ƙoƙari kai ka zama kai ne mai bayarwa don ka samu falala kar ka zama ka gaza ka samu kare zuci sai dai kullum a rinka duba ana baka wannan hadisi ainihin sahihin hadisi ne shi ma domin da ibn Khuzaimah din nan ya rawaito shi a cikin littafin shi a lamba ta dubu biyu da ɗari hudu da arba'in a cikin cikin ainihin sahih na ibn ubayma haka nan ya malamin shi ibn hibban ma ya rawaito shi a lamba ta ɗari takwas da tara in an duba littafin mawaridul zam'an na ainihin wato ibn hibban za a ainihin samu za mu ainihin saurara daga karanta ainihin waɗannan hadisai anan sai an zo karatu na gaba za a tashi babu na ashirin babu zikri sunnatin samina bayani dangane da sunna ta takwas wadda take tabbatar da cewa lallai Allah madaukakin sarki yana da ainihin hannaye guda biyu kuma dukkanin hannayen na dama ne Allah ba shi da hannun hagu Allah madaukakin sarki ya taimake mu lokacin da ya rage za mu tsaya yau mu ainihin wato shigar da tambayoyi sosai kwarai da gaske wannan tambaya aka ce mace ce tana azumi sai ta je ta tsuguna fitsari dab da magariba sai kuma ta ga jini a farjinta to yaya azuminta ya danganci jinin ya yi kama da jinin hailarta kuma lokacin hailarta ya zo idan eh to azumi ya kare ba za ta ce ta yi wa banza ba Allah ya ba ta ladan wannan niyya azumi cikakken lada ba yi wa banza ta ba ina fatar an gane idan kuwa kasance jinin bai yi kama da jinin hailarta ba an fahimta ko kuma ya kasance ba lokacin hailarta ba ne wannan ainihin bai karya azuminta ba kuma babu komai a kanta wannan take cewa mace ce mai haila a sai jini ya ɗauke mata da yamma sai ta yi wanka za ta yi sallar magariba da isha a wannan lokaci eh ko ba lokacin da ya ɗauke mata kamar ƙarfe goma na dare ne misali ƙarfe goma na dare sai jinin haila ya ɗauke mata sai ta tashi sai ta yi wanka a wannan lokaci sai ta yi sallah ta magariba da kuma sallar isha in fata an gane wannan shi ne abin da yake daidai insha Allah wannan na cewa ina hukuncin budurwa dangane da ta sanya turare daidai da budurwa ta sanya turare a bakan halatta kamar abin nan tana wari a cikin gida ba inna ma abin da ake magana in za ta fito ba za ta bulbula turare a jikinta ko a jikin hijabinta tana wucewa ana jin kamshi ba amma turare wanda za a sa a hammata ko a mara wanda zai sa jiki kada ya wari wanda an kawo riga an sa an kawo hijabi an sa dan an zo wucewa ba za a ji shi ba babu laifi mata za ta ba budurwa ce ko ba zawara mata aure ce ko ba mata aure ba amma a cikin gida ai ba za ki zauna kina ta ainihin wari kina ƙari na ainihin kicin da ainihin leda alala ba ko wannan ta ce kowa halatta a yi magani da kashin kare a bai halatta ba don kashin kare ai yana daga cikin abubuwan najasa domin dabba ce da ba a cin namanta wannan ta ce matar annabi musa da alkur'ani ya ba da labari cewa ya ainihin wato batta a wannan wurin ko sun sake haduwa wallahu alamu a zahiri ai sun sake haduwa don ya ce ne ai ta jira shi ya tafi wani aiki ne na allah so ai ba zama yi a can ba dole ya dawo ainihin wato su ranka ya su tafi gida sannan kuma ko yana da 'ya'ya wallahi ban taɓa karanta ba ko annabi musa yana da 'ya'ya an sani ba wallahu alamu wannan take menene hukuncin rigakafin yara a musulunci rigakafi an sha yin bayani idan rigakafi ne ba a abin da yake ba guba ba ce ya halatta amma in irin wannan daga rigakafin polio ce da ake kwankwaɗa muku guba ai wannan bala'i ne bai kamata ku yadda ba har abada wai bara ce kai cewa wai an je da wasu ƴaƴanku masu ilimin ka ba an bincika duk ƙarya ce da a wanda da wannan rigakafi muna nan akan bakanmu haka rigakafi a rigakafin da ake mata masu ciki yau kafin su haihu duk iri ɗaya ne ai a rigakafi muke bukata ba magani ake bukata a kawo asibitocin mu a wadata mu da likitoci a daina yajin aiki a makaranta asibitocin mu su zama up to date su zama asibitoci irin na zamani wannan tana magana irin waƙoƙi da ake a kasin na ainihin wato yaban annabi sallallahu alaihi wasallam in ba ƙarya ake faɗi ba ya halatta mutum ya ji amma kuma kada ya shagaltu da su sannan da sharaɗin cewa babu kiɗa duk wani yabo da aka haɗa da kiɗa a ciki ya zama haramu haka in aka haɗa da tafi duk ba su halatta ba sai dai in zallan yabon ne za a yi kuma ya zama yabon babu guluwi a ciki ba su tara iyaka eh wai wata ce take tambaya abin muke fahimta tambaya take game da kujerar malam bakar goma a rabiqatul alam al islam ya ba gado bane ilimi ne ya kai shi kai man kana da ilimi za su iya daukan ka a bisa cancanta ba wai Najeriya aka ba kujerar ba a'a dukkan inda wani malami yake a duniya in ya cancanta kai za a iya dauko shi inda ya sun ga dacewar shi saboda haka ba wai ainihin asalin kujera ba ce inna ma cewa da ake ai kujerar tana nan har yanzu babu wanda ya hauta ma'anarta shine ba su dauko wani ba ina fatar mun gane amma in ba haka ba daga ƙasa ɗaya za su iya ɗaukar mutum goma in sun dace so ba abu ne na babu ba da lokaci kujera ku ce ina fata an gane Allah ya kiyaye wata tambaya ce duk da rubutu ga shi yana da ɗan wahalar karatu ina fahimta cewa wata ce take fama da ainihin wato a larura ta ainihin aljanu sai dai za a ba ta magani amma an ce maganin za a hada mata ainihin wato za a hada da angulu ta ta ce an yi an yi cutar ba ta warke ba shekara da shekaru ko ta shekara nawa ne sai dai a haƙura baiwa Allah auta nema a wurin Allah ta hanyoyin da suka dace annabi ayyuba ma aljan ya taɓe shi sai da ya shekara goma sha bakwai kafafuwan shi ne mai ciwo kuma yana da ikon da Allah zai ba shi sauki duk yadda yake so amma sai sabda Allah ba da sauki kuma addu'a yake yi Allah ya taimaka wasu rubutun sai dai haƙuri Allah ya kiyaye. wannan tambaya ce take dangane da sujuda alqur'ani da kuma sujuda godiya akwai wasu wurare a qur'ani in mutum ya kana cikin karatu ko yana sauraron karatu zai faɗi yayi sujuda ko kuma kina zaune sai aka zo miki da wani albishir mai daɗi haka sai ki ji daɗi sai ki yi sujuda shin dole sai da alwala idan ba ma kina karatun ki da alwala aikin shi kenan in kuma kasance da ma kina karatun babu alwala ne za ki iya yin wannan sujuda ba sharaɗi ba ne sai da alwala gaskiya haka sujudu shukri ita ma ba sai da ainihin alwala ba kuma ita ce magana da take daidai domin dukkan su ba salloli ba ne an ce a sanar da mata idan an in an tashi wa'azin nan kudan saurara kaɗan insha Allah ta'ala masu gudanar da wurin suka ce wannan kuma ta kawo da mata addu'a cewa Allah ya ba mahaifiyarta lafiya kuma akwai wani wato kamar ya kamar tana da ya ko ɗa ne wanda baya jin magana ta ce a taya ta da addu'a Allah maɗaukakin sarki ya sa ya dinga jin magana ta muna muke addu'a Allah ya shigar da shi ya sa ya dinga jin magana ki insha Allah ta'ala za mu samu lokaci wanda za mu wa tambayoyin da kwat daya kamar yadda muka ɗarin ƙayi bara haka a samu wata rana wadda gaba ɗaya abin da za a yi shi ne amsa tambayoyi din fatan a taya su ainihin wato addu'a akan admission da suke nema a faculty na medicine a jami'ar usman dan fodo muna fatan allah maɗaukakin sarki ya taimake ku ku samu wannan ainihin admission kuma allah ya sa albarka ainihin a cikin abin wannan ta ce wai an yi mata fata ne sai aka tauri wata mata don ta nuna mata wanda ya yi mata fata yin haka ba kyau ba kyau kin yi wani yadda ba kenan sai kin kwana arba'in kina sallah ba a karba ba kin kuma kin yadda da abin da ta faɗa to wannan kuma al'amari ya zama ɓaci gare ki babu wata hanya da za a ce an yi fata ga shi ba a iya duba wa mutum ta hanyar duba ko wani zanen ƙasa sai da ya zama wannan hanya ba musulunci ba ce don haka ku ji tsoron Allah ku daina yin waɗannan abubuwan wai gaske ne mutum yana karanta alkur'ani bai san ma'anonin shi ba ba shi da lada a idan ka san ma'anonin abu ya ƙara armashi amma mujarradin karatu in dai har kana iya karantawa daidai to babu shakka kana da lada a kai insha Allah wani mutum ne mafarki har sau uku iyayen shi sun rasu amma kullum sai ga a mafarki suna zuwa suna dukan shi to isharar da nake yi nake fahimta ta wannan mafarkin wallahu alamu abubuwa ne guda biyu ko uku na farko ki koma baya ki tuna san da suke da yau ko dai ba ki musu biyayya ne to ki ta istighfari a yanzu kuma ki ta roƙan musu gafara abu na biyu da nake fahimta ko kin shagaltu ne ba ki musu addu'a suna can a kabari shine Allah yake nuna miki haka to na uku wallahu alam ko suna cikin wani mummunan hali ne da suke bukatar ki tashi ke musu wani aikin alkhairi ko sadaka ko wakafi ko makamantan haka don haka ki tsaya ki nazari a cikin waɗannan maganganun da na faɗi mai yiwuwa ki ɗan tsinci abin da zai taimaka miki wasu sunaye da wata take tambaya a kansu ko ana sawa ƴaƴa su mutane suna sawa ƴaƴa su sai dai malamai kamar su dan kodiyo sun nuna cewa asalin waɗannan sunaye ba daidai bane a ci gaba da sa su ga shi irin su ainihin wato Nuruddin Kamaluddin Shamsuddin da sauransu din din din din dan kodiyo yake cewa asali ba a so irin wannan ba don kamar tsarkake kai ne game da yaro to sai kuma ainihin ta sake tambaya to game da sunaye irin su Fauziya Naziru Nafi'u Majusi waɗannan sunaye ne su duk masu ma'ana domin sunaye ne na harshen larabci waɗanda ainihin wato suke da kyakkyawar ma'ana an ce da watan azumi ba kyau a sa turare a'a da kyau a sa turare ba abin da ya hana a sa turare sai dai kawai in yana da alaƙa da fitowar ke waje ta wannan kuma wani abu ne daban to ina wata tambaya ce da mai tambaya ta sa suna ta ce a lalube ta ba ta shawara abin zai fi sauƙi wannan da ke wata biyu suna cewa daren maulidi ya fi daren lailatul qadari to ganin da mafi kadar zai qur'ani ya faɗi darajar shi mun maulidi ne dai har yanzu ba mu gani ba inda Allah ya faɗi saboda haka muna nan akan qur'ani da tukuna Allah ya kiyaye wannan ta ce za a iya sa wa mutum suna wai illallah a'a in aka sa illallah to abu kai gaskiya wannan akwai akwai rikici a wannan sunan wata kuma ta sake tambayar cewa wai an ce annabi khidir shine dujal a'a a uzu billahi wannan magana ta yi mini ai dujal daban kuma annabi khidir daban ko ba abin da ya hada su wannan annabin Allah ne wannan kuma haƙabibi ne ana na magana wai ɗaga murya game da mace game da mace bai halatta ba namiji ne bai halatta ya ɗaga murya ba ba an ba nuna mana yadda annabi luqman ya nabartar da dan shi ya koya mishi yadda ake magana ba ba ba kyau ainihin wato inna ankara al-aswat la fatul hamir ba kyau ka dinga ɗaga murya jaki ne yake ɗaga murya kawai haka shi ma jaki suna ta bayyana mana hikimar da ta sa ko dalilin da yasa yake haka shedani yake gani in ya ma shedani ne shine kamar ka ga mugun abu ne sai kai ihu haka sau da haka ɗanin ruwa kamata ya da kuma ainihin namiji ma yana sauke murya shi in ba bukata ce ta kama ba balle ainihin mace to wannan kuma ta ce wai ba a yin fitsari a bayan da ake yin wanka saboda yana hana riƙe hadda wato asali hadisi ne sahihi yana cikin sunanin nasa'i annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana mutum ya yi fitsari a inda yake wanka amma ana magana inda fitsarin ke kwanciya amma in fitsarin ƙasa za ta shanye ko kuma zai gangare ya fita wannan babu komai amma ana nufin wuri ne na kwanciya eh, fitsarin kwanciya yake yi to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wani wasuwasi cutar wasuwasi da ke kama mutane daga cikin nau'in cutar waswasin ai akwai abin da ita take ishara akai shine hana hadda mantuwa ko rikicewar abin nan yace to daga nan ne take faruwa hadisi ne sahihi na sa'i ya fitar da shi amma yana magana dangane da hadari ne na yin ainihin fitsari a wurin da in an yi fitsarin ba zai kwarare ba amma in an yi fitsari zai kwarare ya bayan gida ko tafi wani ruwan kuma babu laifi insha Allah ta wannan kuma ya ina hukuncin mutumin da dole ne matansa da 'ya'yansa yake cewa kada su gaishe shi a tsaye a ce idan yana zaune ko yana kwance dole ne ainihin wato su tsuguna ko su zauna in ba daidai bane ba sunna ba ce babu wani dalili akan haka in kana zaune matarka ta zo ta zauna ta yi magana da kai babu laifi in kuma ta tsaya babu laifi amma ka ce dole sai an tsuguna maka wannan ba addini ba ne wannan al'adu ne kawai irin waɗanda aka gada zamanin yan wato da ba musulunci ba to kamar yadda duk shekara dai gaskiya muke fama da abubuwan da mata da samari da suke tambaya akan abubuwa matsaloli ne kullum yan mata suna roƙon a taya su addu'a ga halin da suke ciki na ainihin wato damuwa da suke samun kansu suna zaune a gidajen iyayensu na buƙatun rayuwa aure da sauransu to amma kuma abin takaici shine ko sun shirya sun su yi auren ko iyayensu sun shirya su auren da su to wannan shi ne amsar da take da wahala amsa ko kuma yana amsa ta baka da dadin ji gaskiya lamari yan mata duk yarinya da ta kai aure a tana buƙatar aure sai a aurar da ita Eh, wannan shi ne kawai duk wata fatawa da za a baki game da abin da zai rage miki wata damuwa ta ɗabi'ar rayuwa ko makamantan haka babu wani abu da ya wuce kawai aure ɗin shine yake samar da kwanciyar hankali wannan ta ce da'a da biyayya ya halatta da shugabanni ana ma ya halatta bane dole ne sai dai an yawa shugabanni da'a da biyayya ne a wurin da yake bai saba ma Allah ba amma ni saba ma Allah ba za a ji ba ba za a saurare su ba amma in bai saba ba wajibi ne ai ba ma ya halatta ba dole ne wannan ta ce tana fatan a taya ta da addu'a Allah madaukakin sarki ya biya mata wasu bukatu waɗanda ta samu kanta a cikin su muna fatan Allah madaukakin sarki ya biya miki waɗannan bukatu din to wannan tana faɗin hukuncin matar da take sa wani kamar magani ne ban ga abin nan yashi mutum tana cewa mani a farjinta domin mijinta ya ji daɗi to ina kuma za ta samu wani wani wani ne in kuma wani mai ne to Allah bai kiyaye duk abin da dai ya zama akwai rikici ya kamata ki bar shi don kai zai saka ki a cikin wani haɗari dangane da addinin ki ko kuma rayuwar lafiyar ki wannan tana kuka akan cewa miji ne ya daina kwana a ɗakin matar shi har wajen wata biyu baya kula ta to ina hukuncin wannan zama sai fito ya bayyana mata menene dalili yana nufin ya sake ta ne ko ko yana nufin ya yi mata ila'i ne wato yana horar da ita akan wani laifi ne da ta mishi ko ko yana cikin wani hali ne wanda bai san dalili ba shi ma ma'ana ko asiri ne ko menene ya fito da ya yi bayani abin da ya bayani in ya ji tsoron Allah shine za a yi ainihin jin kuma a yi hukunci da shi Allah madaukakin sarki ya kiyaye wato akwai wasu halayen da wasu mazajen suke samun kansu waɗanda in kun samu kasusuwan da na tafsiri da jiya da shekaran jiya a wannan wurin mala'afar na yi isharori zuwa gare su wani amuri ne ba a yi jama'a bai san yaya aka yaya aka ba kai sai ba ya kasa ainihin kusantar ta ko kuma daga baya abubuwa ko su rikice irin haka ko kuma ita an yi aure tana cikin son shi kawai sai yana kyamarta da ya kusan to gare ta sai rinka jin wani wari na jaba na wari tana wasu abubuwa yana kyamarta shi ya kasa fitowa ya faɗi don yana ganin in ya faɗa kuma abin zai iya zama wani abu To amma kuma ya fito ya faɗa masa domin a nemi mafita shi ne abin da ya fi kasancewa daidai wato kamata ya ma'aurata musamman a ƙasashen mu su gane cewa lallai matar aure tana zama ainihin wato yar uwar rayuwa ne kuma abokiyar rayuwa duk abin da ya kama ki gaya mijinki ki gaya mishi duk abin da ya kama ka gaya mata ka gaya mata a cikin kwanciyar hankali sai ku fahimci wasu matsalolin da kuke fama da su ba laifin ku bane yanayi ne na makiya ko kuma yanayi ne na wata kabbara Allah madaukakin sarki ga irin wannan tambayar ma wata ce kullum mijinta na zai sai ce yana jin bacci yana jin bacci shi ma sai a bincika mai dalilin duk akwai waɗannan matsaloli wato wani lokacin sai kana rayuwa akwai wanda yake da gangan da yake akwai kuma wanda yake wallahi abin ya fi ƙarfin shi ne sai ya zo wurin ta ko kuma sai ta zo wurin shi kawai shi kenan sai ji kawai yana jin bacci ko kuma ita sai ta ji tana jin bacci duk kaɗan ne daga cikin sharrin masu asarta sirrice da waɗannan ɗan tsibbi da bokaye da makamantansu don haka ku taimaka wa junanku kafin ki yi saurin ɗaukar zafi a kan shi ki bincika shi ma kafin mai saurin ɗaukar zafi ya yi bincika ita take tun mutum bayani game da sallah ashan sallah ashan ita ce sallar tarawih sallah ce wadda an sunanta a yi ta a cikin jama'a a watan ramadan idan haka bata samu ba za ka iya dawowa gida ka yi kai kaɗai ko kai da iyalanka ko makamantan haka mafi karancin ta raka'a ɗaya mafi yawancin ta raka'a goma sha ɗaya za kuma iya ragewa a yi raka'a tara ko a yi raka'a bakwai ko a yi raka'a biyar ko a yi raka'a uku duk babu laifi akan haka insha Allah ta'ala mata za su iya haɗuwa su jam'i maza na za su iya haɗuwa su jam'i mata za su iya zuwa masallaci in wajen su sun musu izini mata kuma za su iya taruwa a wani gida ko wani masallaci a samun musulma namiji ko mace babu laifi insha Allah gashin ma har ta yi tambaya shin mace za ta iya liminci a sallah ashan za ta iya tun da mace tana liminci a sallah farilla da mata hawan ta ta kama hadisi ya zo za ta iya balle sallar nafila wata take tana son in ta bayani dangane da abin da ya shafi takaba da ainihin abubuwan da ake cewa wai sai ka nemi ainihin motar kwano ne ko ta robar wanka da sauransu wato ita ta kama dai idan mai gida ya rasu to ana yin ta watanni hudu ne da kwanaki goma sai dai wanda take da ciki ita wanda take da ciki ana duban cikin ta ne idan ainihin wato ta haife ko da ranar da mijin ya rasu to shi kenan ta gama ta kaba za ta iya ainihin yin aure da makamantan haka abin da ya shafi yanayin ta kaba babu wani dole game da cewa ga wani nau'in tufafi da za ta sa irin tufafin da ta saba sawa a gida su ne za ta abin za ta yi kitso za ta yi wanka za ta ainihin rinka aske gashin hammata da na mara da kumba kuma za ta rinka goge kaushi da ke kafarta za ta rinka shafa mai za ta rinka ainihin shafa turare wanda ya zama dole na kashe warin jiki domin turare nau'i biyu ne akwai turaren warin jiki akwai kuma turaren da ana sa shi ne asali don kanshi ya bayyana ga waɗanda suke kusantarka waɗannan su ne amma babu cewa wai ba za ta yi wanka da sabulu mai kanshi ba kamar joy ko lux ko imperial leather ko makamantan haka za ta yi za ta rayu kamar yadda ɗabi'a mace take rayuwa amma duk abin da zai kai a ce kai wanta ta yi ado to wannan ba za ta yi ba amma tsafta za ta yi to kitso akwai tsafta akwai ado to ado duk kitson da za a ce wannan kitso na gayu ne to ba irin shi za ta yi ba amma dai za ta yi kitso wanda za ta tsefe kanta ta wanke ta gyara ta yi mata kitso wanda ainihin za a ce eh wannan yayi amma dai ba asalin gayu ba ba za ta rambaɗa ado da makamantan haka ba sannan za ta fito ta aikace aikacen girki da share share da wanki da wanke wanke duk da ta saba ta shirya yara su tafi makaranta idan ba da laruwa ba ba za ta fita ba har watanni hudu da kwanaki goma din to wannan shine abin da yake amma cewa ranar fita ta kaba za ta ainihin kwana a zaune wasu tsofaffi su kewaye ta suna salati idan ta zo za ta yi bacci su dungure ta su tashe ta wannan ba shi da asali ko a ce za a ɗinka rigar ka'aba a ta kaba ko a ce idan tana tafiya ta rinka yi sannu sannu a hankali saboda wai mijin yana binta yana rarrafe wai idan tana sauri to duk zai kukur da kafafuwar shi da sauransu duk wannan ba daidai bane wallahi al'azim a mimmin ganganu ne suka shigo cikin addini da da addini din Allah maraukakin sarki ya taimake mu to ne mu saurara an gani insha Allah ta'ala sai an zo gobe za a ci gaba da karatu da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik